لله الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد يوم مسلمين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci mai albarka wato ainihin wanda ake gabatar da tafsiri a bayan sallar la'asar a wannan masallaci mai albarka masjidin sahaba ko jami'in sahaba wato ainihin wanda fadilata sheikh muhammadu bin usman hafizahullah abu asim yake shugabanci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu abinda zamu karanta Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana yau wato tara ga watan uku ga watan uku na hijira ta 2026 wanda ya daidai da ai waccan ya kamata mu fara na'am hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta 447 wato ainihin a cikin watan ramadan wanda yake shine wata na tara muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana na'am karkula ikra akwai tambayar? akwai tambayar? siguri to وكما أرجي لوكسي نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
kamar inda na yi bayani cewa kashe-kashen ko kuma wato rabe-raben ɓangare-ɓangare na miras guda hudu ne ne na farko cewa ɓangaren abin da ya shafi obuwa da wato ainihin bunuwa ubuwa da bunuwa mana wato ya'ya bangaren ya'ya da iyaye in ka ce bangaren ya'ya da iyaye kamar yadda na faɗa wato ainihin saboda haka idan ya zama na bangare wannan bangare ya hada da in aka ce uba to hada uban uba kai ta faɗa ma in ya zama na ƙarshe to shi ne ya kasance to shi ne uban shi ma uba ne haka ma in ɗa ne ɗa ɗa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan kai ta faɗa ya kayan da aka tsaya to shi ma ɗa ne saboda ka ga a nan wajen babu a wannan sai dai ba za a iya ce ba za a ɓangaren uwa sai dai a ce uwa saboda in aka tsallaka wani waje kamar yadda na faɗa kaga ya zama ya zama wani sun shiga wani rukuni sai dai a zo a yi wani rabon gadon daban a to wannan shine na ɗaya ɓangare na biyu kuma shine ɓangaren mata da iya da mazansu mata da mazansu tunda sababin asbabun asbabul asbabul irs wato dalilin da isa ake yin rabon gado guda uku ne akwai me akwai annasab wanda suka hada da ukuwa da aibunuwa da umuma da kuma hawashi yan uwa to sannan wani shine bai hada da nasab nasab ai sannan sai an nikah aure aure na daga cikin sababu sababi na mai na gado sannan sai na uku alwala to wayannan su ne ake cewa asbabu nika akwai mawani mawani mawani wal irth abubuwan da suke hana wato gaban abin arban gado mutum ya halatta ko ya kai ya ci gado amma kuma wani abu ya gitta saboda haka ya hana shi cin gado zan faɗe su wani su suma guda su ma guda uku ne amma me yayin ta'arifin rabon gado a lokacin larabci shine al-intiqal al-irth ma'anahu ma'anahu al-intiqal intiqalu shay'i ila ila al-shay'i al-asl ila al-far' ko intiqa'u shay'i al-asl ila al-far' wani abu ya tashi daga asali koma kan reshi kamar dukiya ne kenan asalin ma wato ma'anar al'irs da lugar larabci shi al'intiqal in aka ce waritha yarithu irthan ko wirathatan ko wirathan diddai wannan a lugar larabci ana nufin wato ainihin ya mai mamadinsa mana ya tashi daga wajen ne abin nan kuma akan ina daga cikin ma'anar al-intiqal ko kuma al-fard me al-fard abin da yake wajibi kuma ma'anar al-fard shine ma'ana al-shay'ul muqaddar abin da aka kaddara shi wani abin da aka kaddara shi gwargwadon abin da aka abin nan farizatan min Allah wato ainihin kaso daga Allah kaga ashe kenan alfard ana nufin wani kaso da Allah ya kaddara shi ga wanda zai zai ci gado na kaza na shi kuma rabon gado kenan wato rabon gado istilahan shine haqqun qabilun litajzi'a wani haƙi ne wanda zai iya karɓar raba ga wani limustahiqiha limustahiqihi ga wanda ya cancance shi shine alwarith mai rabon gado shine kuma shi kuma shi kuma wancan sunansa almawruz almawruz wanda ake abin to wani abin da ya dau dukiyar da ta za a aka dauke ta za a iya kasata ga waɗanda suka cancance ta sune masu rabon gado to wannan shine ake cewa mai al-ir al-mirath haqqun qabilun للتجزئة يثبت لمستحق للمستحق بعد موت الموروث wani haƙi ne wanda yake zai ɗau a kasa a raba shi ga wanda suka cancance shi bayan wanda za a gaje shi in ya mutu sai an tabbatar don idan ba a tabbatar ba za a raba gado ba na gaya mana cewa sababin aure shine annika da kuma asabab da alwala akwai an- anasiru ana- akwai anasirul miras abubuwa wato ainihin hanyoyin da za a tabbatar da wato mutum ya- zai fahimci menene wato rabon gado abubuwa ne guda uku akwai ma'arifatul wari- wa- wa- wa- alwarithina alwa- ko min al- min ar-rijali wan wan nisa ka san abin da ka san waɗanda za a gada ai za su yi gado maza ne ko mata akwai alwarisu na minar rijal akwai alwarisatu minan nisa sannan sai kuma nasibin kowa nasibin kowa nawa wani zai samu ga su suna da yawa ga musulmi nasibin kawai daga eh, an kasa shi akwai annis akwai asudus akwai al-thumun akwai al- akwai al-ruba ko Eh, to to wa'annan su ne nasabar da aka sa saboda in ya fice tako- tara to nawa za a ba mutum a yi tan- takwas to amma daga takwas zuwa ƙasa za a samu a iya ba wa kowai daga cikin wannan ne, kamar shi kamar yadda na gaya wani shi ne formula abin da zai hana ko abin da yake cin yake hana mutum ya ci gado shine alƙatil mutum ya kashe wanda zai gada alƙatil la ya rizu wanda ya yi kisa ba zai gaji wanda ya kashe ba kamar mutumin da ya yi gaggawa ya kashe babansa don ya don ya ci gadansa to ba zai ci ba a ƙa'ida wa usuliya wato ainihin a- a- wato ainihin shine mutum manista ajala shai a ƙabla awanihi ko ƙiba bi hirmani duk mutumin da ya ga- ya- ya- ya- ya gaggawa ya karɓa abu tun kafin lokacinsa ya yi to sai a yi masa hukuma ta wajen a haramta shi ma abu a haramta masa abu shi ne kamar mutum ya yi gaggawa don ya ci gado ya kashe babansa to ba zai ci gadon ba kuma- kuma kuma- kuma za a kashe shi uba ne in ya kashe ɗa ba za a kashe shi ba sai dai a maka masa diya ana cewa da ita addiyatul mughallaza addiyatul mughallaza raƙumi ɗari za ka bayar guda ashirin masu ciki guda ashirin ƙaho irin wato masu masu masu masu hai- haihuwa ɗinnan guda ashirin kaza duk a ƙaƙƙaƙo sai ya haɗa su sai na umar wani ya kashe wani a abu da ya ce sai ya ce a yemen sai ya ce kafin in zo a ta- a ta- a- a- a tanaji raƙumi ɗari baban waɗansa ya kashe kafin in zo wani zai iya cewa ah to wa za a ba wa za a ba wa shi tunda ya bayar shi adam ba zai gadin ba zai ba zai gadin ba amma dai zai ba da raƙumi ɗari wa za a rabawa sai a duba a ga waye ci wa zai ci gado kamar shakikai ne ko jawabai ko kaza da in ya so iya zagaya ya karbe ya karbe da- ya karbe abu so sannan sai ikhtilafu din a ce mutum ya ina da wani ina wani addini wani ina wani addini ba za su yi gado ba sannan sai arrik bauta a ce bawa ne mutum to shi ma ba zai gado ba shine wa'annan mawani'ul mawani'ul irth Allah ya ce wale kum nisu ma taraka azwajukum kuna da rabin abin da matanku suka bari in lam yakul lahunna walad idan ba su da ɗa ɗan ko daga daga ina yake ɗan nasa ne ko na wani waje ne ta zo da shi kuma wani abola to wato ainihin to to to ba za to in ba ta in babu ko ɗaya to zaka ci rabin mutum zai ci rabin gado mutum ne matarsa ta a- a- sh- a- haka ne ko Ma- matarsa ta mutu matat matat an nan ce an tabar shi ne an wannan wannan abbreviation abbre- abbreviation ne sai ka sa zauj zauj ab ba uba um wa me asalin garin asalin as- an aka ce asalin mas'ala ana nufin wato a, wanda shine a- asalin da abin da za a fara rubutawa As- as- as- asudis ta yi bisa ai shida wannan ah, nawa zai dau- zai dauka a menene menene menene ɗa- ɗaya bisa shida ɗaya ita ma wanda za ta ɗau uban shi akan uwa za ta ɗau ɗaya shi kuma namiji zai ɗau mi uku ko shi ne rabi saura nawa saura biyu ko to sai uwa ya ɗauki wannan amma asalinsa shi ma ɗaya zai ɗauka sai a zo a kawo aji ɗayan anan a yi shiru sai lokacin da uwa uwa ta ɗauki kayan da ta tafi sannan sai a dawo wa'insu haka suka ce amma wa'insu a- suka ce ba daga sudus ba ne daga rubar ne mu koma- mu koma akan rubar uku hudu me rabin hudu biyu to uwa fa wali abawaihi li kulli wahidin min- minhum as-sudusu mimma taraka wa in lam yakul lahu waladun wa warithahu min abawahu fali ummihi min sudus to ga gashi uba sai ya zo da wannan daya ko kuma a bar wato ainihin a bar a- sai sai uwa ta zo ta dau daya dala daya eh, uwa uwa mai ta dauka to ana cewa da shi asirisul baki idan uba ya dau- ya dauka idan uba ya dauka ya dauki daya saura nawa saura uku kafin kafin zauju sai a zo a gaya uwa a ce ke nawa zaki samu ita ce daya bisa uku ce to gashi nan guda uku ne dauki daya kaga an rubuta ta an ba ta daya bisa hudu akan me akan daya bisa an- akan daya bisa uku eh wannan shi ne ake cewa garrawi garrawi mana an ruɗe ta an ba ta ɗaya bisa wato ɗaya bisa hudu akan ɗaya bisa uku ne kuma ba inda za a yi araba sai haka wannan ana ke cewa ana- ana ana cewa da ita umariya mutum ya ya mutu ya bar matarsa mutum ya mutu ya bar matarsa da uwarsa da ubansa garrawi mutum ya mutu mace ta mutu ta bar wa- u- uwarta da ubanta da mijinta garrawi ana cewa da shi umarai haka sai na umar ya raba kuma baka isa ka zo ka fasara ba ka ka- ka rubuta ka ka ce zaka yi wata wani wata- wani rabon ba saboda baka da kwakwalwan ma da zaka iya sai na umar gabaki daya ya riga ya kwakwalwarsa ta kure akan sai dai a raba a haka to ana cewa da shigar rawuye wato abin da ake amnifin goro an rudi uwa duk an ba ta ɗaya bisa me ɗaya bisa hudu amma akan ɗaya bisa uku ne don haka suke cewa asulusul baƙi asulusul baƙi Allah ya- an ce asulusul baƙi ne saboda a a yi tawazu ga Allah tunda ya an ce fali ummihi me asulus in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi asulus to uba ai miji ya dau rabi saboda haka uba zai dau daya a gani uba eh, u- uwa ta dau daya amma zan gaya maka wani abu me isa me isa ah, wato uwa eh, har ma za a yi zancen aro ɗaya ta bayan ta dau ɗaya bisa uku to uban uban da ya dau shi ma ɗaya bisa uku ba eh ɗaya bisa hudu ai shi ya kamata ma ya fi abin nan idan aka aka ce ya- aka abin nan wannan garrawi ne kaddara cewa mutu- ma- wato mijin mat- matar ce ta mutu ai na mijin ne mutu mata mata an wa zauj zauja A ce- in ka zo za ka rubuta abin nan sai ka sa takurin nan wanda muke cewa takuri don su bayyana ya halatta a ce zauj mace ya halatta a ce zauja mace amma a rabon gado sai ka ce zaujatun ka fito da takurin sa taɗin nan sosai don a ba kowa haƙinsa an gane zauja sai kuma ya ba um da da abu ita wannan saboda haka zauja nawa za ta samu Hmm? ba kowa eh, eh, eh, eh, za zai- za ta samu ɗaya eh, in walahunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum me wala saboda haka ita ma ɗaya za ta samu Shi- sai uba uba zai samu nawa a'a uwa za ta samu nawa ɗaya shi kuma uba zai samu nawa shi ma ɗaya zai samu asalin amma amma tun da ba a ce ma ga abin da zai samu ba kai ma kasancewa biyu zai ɗauka wa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus an fadi na zancen uba ka dai gane kenan a to an ba ta daya to kaddara cewa dayan aka bashi a bashi daya ga daya an azo an ajiye ya za yi da shi kai ma ka san dole uba ya zo ilhaqul fara'ida bi ahlihi wa ma baqiya fali aula rajulin zakarin waye aula rajulin zakarin lab sai Allah ya ce wa in walakum nisu ma taraka azwajukum in lam yakul lakum walad fa in kana lahun ay lam yakul lahun walad fa in kana lahun walad ka gani ko falakum ar-rubu mimma taraktum min ba'di wasiyatin min ba mimma tarak mimma taraktum idan suna da abin nan mutum ya mutu ya bar wato ainihin matarsa matarsa mata ce ko? matat sai ta mutu ta bar zauj zauj ko? sai ta bar wa walad a ɗauke a sa walad ɗan ibn ba a cewa walad a wajen rabon gano sai a ce ibn ta haka ga zauj ga ibn nawa zauji zai dauka rubo shi ma dai a uku ne sai ya dau wannan sauran fa ibn ai ibn a nan karatun yake sai ya dauki wannan abu ga ubansa ina gani shi zai dau daya zai dauka shi kuma ya kwashe sauran kuma fa uban dan nata ko ba dan wannan bane ko ba dan sa bane daga can wani waje yazo eh eh fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma min ma tarakni min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn na'am saboda haka kaga anan wajen kenan to ga mu dauki musa bint anan بنت بنت كو زوجي نو zai samu daya a cikin me a cikin hudu su kuma wannan nawa za su samu ya zakar misali da sayin ko to nawa ne ya ragu nan uku to sa uku anan ka zuwa musu haka ba ba su zaka ukun zaka wasu kace su je su raba ba sai ya rade ta ya karbe ɗaya a yanzu dai gashi uku amma su su nawa ne nan
namiji ɗaya mace ba su ba su biyu bane uku su uku ne sai ka ce ɗaya biyu sai ka ce uku saboda haka kaga a nan wajen wannan sai a bashi me biyu wannan kuma ba ta ɗaya Allah ya kiyaye mu ma wato ba abu mu ƙara ɗaya mu ƙara ya'ya biyu ibn wannan kuma me bint nawa ne rago a cikin hudu asalin masala dama wannan hudu ne tun daga shi abin nan saura nawa uku za ta kasu ga wayan wayan su suno ne a kaduwa su su biyar ne ɗaya biyu uku hudu biyar a gani to biyar ɗin sai ka ce tun da ba za uku za ta rabuwa to ya za mu musa ukun anan ai musa biyar ɗin anan ɗauko wannan biyar ɗin ka ɗora ta nan daidai nan shi asali masala shi ne ta sahe ake cewa ta sahe sai ka daki biyar ɗin nan da hudu ka ce hudu sau biyar hudu sau biyar da muke ashirin da ne? to me ɗaya bisa hudun ashirin daya bisa hudun ashirin biyar biyar ko? to ga biyar ɗinsa nan saura nawa sha biyar za ta kasu ga mutum biyar ko ba za ta kasu ba za ta kasu nawa nawa a kudu ba ne su biyar ko a a a a in an an an dau in an dau in an bi- aka ce biyar so hudu nawa kenan ashirin ashirin Mm, biyar so hudu ashirin kenan ko Mm.
ya zama nawa Ash- aka ce ashirin ko eh, to me ɗaya bisa hudun a- a- a- ɗaya ɗaya bisa hudun ashirin biyar biyar saura nawa sha biyar saura sha biyar to nawa nawa ne a eh, to wannan nawa zai samu shida shida wannan fa shida
wannan fa uku in ka haɗe nan ya zama nawa sha biyar rubuta su ma'anan a a- a baki ɗaya har wannan nake nufi sai kai haka don kowa ya san cewa an ya cika to haka zaka ringa yi. wannan shine ake cewa hisabul mas'ala mathematic ne daga Allah Ah, daga daga Allah wani ar- na rabon gado ya ce malam a ina ka koyi mathematic ne ce Allah ne ya koya mu yo wannan formula wannan formula waya zai iya shirye wannan in ba Allah ba a gani to sannan Allah madaukakin sarki yace wa- yace wala hunna wala hunna rubu mimma taraktum su kuma suna da rubu'i daya bisa uku da abin da kuka bari in lam yakul lakum wala in ba ku da da saboda haka ah, ina eh, dasan shafi ta wannan. shafi na wancan mata an zauj zauj ko a zauja zauja wa za mu sa in lam yakun lakum walad to wa za mu sa mu sa am am ko a mu sa abu kuma Abu.
sa abu abu om kun ga mun sake dawowa kan eh, om mun sake dawowa kan wannan garrawi din wala wala wala wala kum- wala wala wala kum ru- wala kum rubu mimma ta mimma ah, wal- wala hunna rubu mimma taraktum ko shi ta ma dai ba- wato hudu ne za ta ɗau ɗaya in lam yakun lakum walad ba ba uku saboda haka a kaga ya zama garwa- garra- ga- garrawi din kenan wanda za ta ɗau ɗaya shi kuma ya ɗau biyu ya ɗau biyu ne shi kaga ya abin nan in ka duba za ga asalin asalin sa hudu ne amma kuma an bata ɗaya bisa hudu garrawi kenan ya kuma garrawi ko garrawi ko bang- bangaren ma- mace ne ko bangaren namiji ne inda la- ba- babu da amma wa in kana lahunna waladun idan ma- wa in kana lakum waladun ko falahunna thumun idan kuna da ɗa falahunna thumun kuna suna da wato ainihin ɗaya bisa takwas mimma taraktum il ya, mimma taraktum ko min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn a a- saboda haka mutum ya mutu ya bar ya bar matarsa da ɗansa da kuma ƴarsa a bint da kuma wa da kuma da yarsa ko yarsa muka ce ko to ga ga kuma musa um di jama hmm musa am musa am asalin dukiyar nawa ne hmm takwas takwas za a ce takwas za a ce wanda za ta ɗau ɗaya ko? saura nawa a kaga ai bakwai ba za ta hudu ba to amma abin da isa ba za ba za- ba daga takwas ba ne saboda wannan ɗaya bisa nawa ne ɗaya bisa nawa za ta ci uba ai ɗa'ayin uba ina uba ba uku a uwa ɗaya bisa- na ɗaya bisa nawa ta ci ɗaya bisa shida ne shida ai ai- ai an samu ɗa an sa ɗaya bisa shida ko to in ka ga disan da za ka yi rabon gado sai ka ga ɗaya bisa shida kaga kuma ɗaya bisa takwas kai tsaye ka ɗauke shi kawai ka koma ishirin asalin masala shine ishirin da da hudu inda takwas za ta shiga haka ma shida za ta shiga ko saboda haka asalin masala haka yake arba'in ai, wato ishirin da hudu me ɗaya bisa takwas na ishirin da hudu
Ɗaya bisa ɗaya bisa takwas na ishirin da hudu
uku.
uku a kula da yaren yaren yaren wato imiras sai ka ji na kamar kamar gwaranci ake yi ɗaya bisa takwas na ishirin da hudu in baka in baka in ba- in- in baka kula ba sai sai kwakwalwa ka ta murɗe baka baka baka baka sani ba ɗaya bisa takwas na ishirin
Uku.
da- da- a ishirin da hudu ne A, uku ne ko Uku.
bint me rabin me rabin ishirin da hudu Ashirin da uku.
a a wannan kyale wa kyale al- a- bin wannan zaka yi samu su haka ba kun gane ma'anar ba ba kai Mm.
um ya zaka nawa nawa ne ɗaya bisa shida Ɗaya bisa shi- na 20 da tak- na 24 hudu.
hudu Ah, hudu hudu.
ko Hudu. Na ɗaya. Mm.
shine um Mm.
saura nawa an ɗauki uku an ɗauki hudu saura nawa a cikin 24 Saura sha sha. Saura sha bakwai.
saura saura sha Sha bakwai.
saura sha bakwai to sha bakwai za ta kasu ga mutum nawa mutum uku ba za ta kasu ba saboda haka asali saboda haka saboda haka ya za a yi kenan saboda haka sai ka ɗauki sai ka ɗauki wayannan yara sai ka ce ɗaya biyu uku sai ka sa uku anan sai ka ɗauki uku sai ka tsaji anan sai ka ɗaya ka ɗaya ka daki uku nan da da da ashirin da hudu in aka- a- a- wato ashirin da hudu so uku ashirin da hudu so uku
Saba'in da
saba'in da biyu saba'in da biyu sai saba'in da biyu to matsalar ta koma haka saboda in kuɗi ne kuɗin za a kasa shi saba'in da uku sab- da da biyu ne sai don kowa ya samu ka gani to in don kada ka rikice kawai ka ce sai ka ce uku so uku
Tara.
ganata sai ne uku so hudu Sha biyu.
sha biyu wannan fa wata, wata, wata, wata hanya ce na na ke gaya mu to ga, ga sunansa ga sha biyu ga nawa Na tara.
ga tara nawa kenan
Ashirin 20 da da ɗaya.
nawa
Ashirin da ɗaya.
21 ko to saura nawa a cikin nan 51 Ashirin da ɗaya.
to 51 za ta kasu ga wa'annan sama 51 ka- a- a- a- a nan wajen nawa ne ya rabu muka ce nan a nan wajen a nan wajen a nan a wannan kasan 17 ko? a 17 kaga 17 in ba za ta kasu ba za ta kasu ga mutum uku Ba za ta- ba za ta-
sai da ƙara ne?
Mm.
nawa za a ƙara ɗaya Ɗaya.
to in a ƙara to in haka ne in haka in haka ne in dai wannan ɗaya ne za- zai- za a ƙara to kawai abin da ya kamata a yi sai a sai a yi samu wani abu da ake cewa al- al'aur aur shi ya zama 26 25 ba ma sai an sake tafiya ko abin nan ba za a ga wayannan in aka- nan sai ya zama 19 a 18 ko sai ya zama 18 to 18 za ta kasu za ka- za ta kasu uku namiji nawa za a ba shi Sha biyu.
sha biyu mace za a wa- nawa za a bata Shida.
shida to ba ku tambaye ni malam amu ba malam amu ba ku tambaye ni ba ya kun kun ga abin da za a yi masa ka san wanda ya kare shi wannan wannan shine mu- shine mugun an gane muguntar shi ya kare shi da ba dan da wannan ba to da da an musa ya samu saboda duk mata ne mace ce wannan mamace wannan mamace saboda haka ammu da sai ya kabu ne sai ya zama an yi aiki da ilhaqul fara'iz bi ahlihi amma baqiya fali fali aula rajulin zakarin shine ammu Yanga- yanzu ko wannan shine aula rajulin zakarin in a hausa a hausa ne su ce ai wallahi wannan ne a ina wannan ne ai uba ai da da ya fi kusa shine Allah yake cewa wato ainihin wa in lam yakul lakum waladun wa warithahu abawa'un wa in lam yakun lakum walad ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد ولهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين إياك أنا shine dan tahlilin da ya kamata a yi akan wannan to amma da karanta wannan wayin kana rajulun idan karanta shi
wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus mm.
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار Mm.
وصية من الله والله عليم حليم mun gama da kashi na biyu shine wato azzauji wa zauja bangaren aure to ga wani kuma wani, wani kashi na uku kashi na uku shine bangaren kalala kalala ta kasu kashi biyu akwai kalala kalala shine mutumin da ya mutu ba uwa ba uba ba da ba jika ba jikan jika eh, sai yan- sai yan uwansa sai yan uwansa to kuma su kalala in sai ya suka kashi biyu in yan uwan da ya bari bangaren uwarsa ne to sunansa shi- sunan shi ma kalala ne sannan in ɗan ɓangaren da ya bari ɓangaren ubansa ne misali kamar wato ainihin shaƙiƙa ya bari to wannan shi ma sunansa kalala ma ga wanda za mu sa kal- kalala babba wane ne kalala babba wane ne ƙarami mutumin da ya mutu ba kowa sai ɓangaren uwarsa shi ma 'yan uwansa ko ɗan uwansa ƙwaya ɗaya ne aka samu da kyar sannan wancan kuma ya mutu da ya mutu an ba shi ma ba shi da kowa amma akwai ina da shakikai ma kolo abai wane fi kalalewa wane wane fi wane fi rashi ya ya wan- wanda ya bangaren uwa ko to wannan shine shaki kalala babba wannan fani na sawa sunan so kada kada ka je kai kai ta neman kalala babba a- a cikin littafai sai dai ka zo garan gamawa to an ce babba ne saboda ya fi wato rashi to da ya mutu ya bar wannan shine wanda muke magana mutum wannan kalala shine wanda muke magana wanda ya mutu ba shi da kowa sai dan uwansa daya ko biyu ko sama da haka ni bangaren uwa kuma fa bangaren uwa shine wala wa in wa in- shine Allah yake cewa in kana rajulun idan ya zama na wani mutum ne yurasu da za a gaje shi kalalatan hali kaunihi hali ne kalalatan ko tamyizi ina mai wato ainihin kalala aw imra'atun ko kuma mace ce ita ma yurasu kalalatan nan ma ya- zai- za a gaje ta kalala ba ta da kowa sai ya zama na walahu akun ina da ɗan uwa wani ɗan uwa to ɗan uwan da ake nufi ɓangaren mace ya mutu ba kowa sai ɗan ɓan- sai sai sai ɗan sai ɗan uwansa lu'ab ai lu'um to ya za a yi ɗan rubuta shi to shi ke sa da kasa shafi da kasa can mashin wani mata inda an ce mata mu ce ko mu ce mata stroke matat an ko mace ce ko namiji ne shi ma wanda za su ga daɗin ko mace ce ko namiji ne duka kaso ɗaya za a ba su sai shi kalala ɓangaren uwa ga baki ɗaya bisa wuya ake ake musu a wannan daidai ake raba musu da mace da namiji ba ba lai zakari mutum na zilin sai ne ba saboda saboda matsayinsu daya mutum ne ya mutu ya bar auna su musa kalalatan anan kalalatan kamar inda Allah ya faɗa ya mutu kalala ko ta mutu kalala walahu akun ga ɗansa ah ah sai ka sa leon abin da ya bari kenan ɗaya duke ya mai asalinta falikulli wahidin min huma sudus asalin dukiyar a shida nawa za a ba shi saura nawa sako da ita nan aje a nemi wato ainihin baitul mal a ba daga nesa ya to daga nesa kuma ya cinye kudu ke ba shi daya a cikin shida in ji Allah na saboda haka zai ci daya ina sauran baitul mal amma ba baitul mal ya za'i ba zagayewa zai zaje ba ai ya fice zagayewa wannan zuwa zai kai tsaye wancan ai abu zai zagayewa ne saboda uba ne wannan kuwa su bi su bi sai dai to ya zo ce akan makalla sauran biyar ɗin nan ya za'i da su ne ko? to saboda aka wannan shi ne abu ne to amma kaddara sun fice ɗaya shi ma ah ah leon ah leon su suna ne bayan kano a kasar min zalika fahim shirakawo sai sulus asalin dukiyar nawa ne a uku ne eh leon a cikin uku nawa za a basu daya ga ɗaya nan ƙato sai haɗe su saura nawa sako da shi nan haka za a zo wasu kawai sai dai kawai ka ce abinda za a yi a ce su su nawa ne su ku da ɗaya biyu uku ga uku ɗaya biyu uku uku sau uku tara nan ɗaya tara a nawa za su yi ba in aka ce ɗaya a cikin uku a cikin tara a ce a ce uku sau ɗaya ba uku ba ke nan wannan kaga ya zama ɗaya ɗaya ɗaya ka san abu da yasa saboda da yawansu aka da ke kan dukiyar saboda aka kowa sai ya samu saura nawa ga shi da nan ina za a kai baitulmal to in babu baitulmal ba kamar yanzu ya a'a wato shi ana cewa da shi arrad shi kuma arrad ana ana cewa arradul mubashir ko mubashar raddi kai tsaye amma kuma akwai raddi wato an tsariƙin gairu mubashir indirectly to a yi indirectly a gaban alƙali ya fi sai a ce abin da za ku samu ɗaya bisa uku amma saboda haka a raba haka ɗin kamar inda muka raba gamma ga shi da nan ta rabu ya zami da su shi da ka raba mutum uku yau ne biyu ko to sai a ƙara musu daga sai a ƙara musu nawa sai a ƙara musu biyu ko kuma a yi mubashara sai babu abin nan ko ko ko uku ne so da ka sai a ce su uku ne ko sai a ba su biyu sai a ba su ɗaya ɗaya ɗaya kai tsaye kenan kaga aya nan guda ɗaya suka samu a cikin me a cikin tara amma a nan kuma suka samu ɗaya a cikin me a cikin uku kaga an yi arraddin mubasha kawai kai tsaye su su nawa ne su su goma ne ya kasa duke goma ya ba su amma asali ba goma ba ba asalin mas'ala ba ba goma bane ka gani shine Allah yake cewa in kanu akthara min zalika in sun fi haka sun fi daya shine min zalika wannan zalika me ake nufi wannan ɗayan wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun akhun aw ukhtun dai dai kenan ko to sai kuma kanu aksara min zalika sai suka sai zama sun fi haka fahum shuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha ko bayan wasiya yusa biha me yasa aka ce yusa biha can an ce yusi biha wadda wancan active form UCB ina nan ya yi wasiya ko kuma tana nan ta yi wasiya amma wannan yusa biha baya nan kalala ne dama ba kowa a ciki shi ma ya mutu sai dai a ce yusa biha a yi a fasifom domin a fasifom ne mabani lima jahun ne audai to amma ga tambaya waye zai wasiyar a sai dai sarki ko mace shugaba ya ce ina ganin cewa ya kamata a ga ɗan uwansa can a ba shi kaza da kaza amma ta yi shi ya yi ɗin abinda isa aka ce yi sabi ya saboda wato saboda a nan wajen a yi construction ɗin larabcin ta hanyar mabani lima jihuli ya fi ya fi ma'ana don haka allah ya yi zaɓi kuma shi kuma duk lafazin ƙur'ani ma'anarsa ta fi a kan wata min ba da wasiyatin yusa biha audainin ghayr mudar ko wani bashi ba mai cutarwa ba mana ba na kagewa a wani don ya ga shi kalala ne ya zaga ce yaran nan fa na taba bashi kayo ya taba kai daga ya taba akwai zai kirkiro karya kenan ghayr mudar to amma in ya faɗa ya faɗa sai ya kawo dalili kuma ghair mudhar din nan wato zai iya ɗaukan ma'anar dan an ga wannan yan uwan nasu ban abin dan a hana su ga rabon gado dan in bashi ya cinye rabon gado shikenan in bashi ya cinye rabon gado shikenan don haka Allah ya ce ghair mudhar wasiyatan min Allah ya ku musulmi wasiyatan min Allah wannan wasiya ce wasiyatan me me ma'anarsa me matsayin sa anahu wasiyatan min Allah kai ni kira ta da me ka shi wancan rajulun din shi ma ba da kira bane wasiyatan min Allah to a samu asa wasiyatan min Allah ya yusa wasiyatan min Allah zai iya zama tamyizi amma ya ce a ce khabar kana mahzuf ai kana la kana hada wasiyatan sai ya zama na kana an shafe shi hada wato ismu kana an shafe shi sai aka sawo aka kawo wato ainihin khabar kana wasiyatan min Allah ai kana hadha wasiyatan min Allah wallahu alimun halim Allah madaukakin sarki masani ne halimun mai jinkirin azaba mai haƙuri haƙuri na haƙiƙa ya kyale ka kai sai abin da zaka yi ka zo to shine shine halim sufa ce ta Allah wato ainihin ina daga cikin sufar Allah halim halim lokaci ya abin mu karasa to ci gaba
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم نعم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها mm.
وله عذاب مهين Allah tilka hududullah waɗancan abubuwan da muka gaya maka hududullah dokokin Allah ne muka yi maka Allah ne ya raba da da kansa a cikin hadisi ingantacce manzo Allah da lokacin da aka saukar da wannan yace ala inna Allah ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith babu wasiya ga mai gado sai dai kai wa wasiya kai wa wani amma mai gado Allah ya riga ya bashi saboda haka wato ainihin gashi nan abin da aka raba Allah saboda muhimmancin abu da kansa kuma ɗayan gaya mu kuma kun san dalilin da isa Allah ya raba da kansa wato wato saboda kada a cuci maraya duk akan maraya saboda maraya aka da aka gama ga baki ɗaya ma wato ainihin an yi bayani game da kare wato haƙoƙin ma- maraya ta yi ya zama na wato ainihin a zo kuma rabon ga- ga- garin raba gadansa a- a a cim- a samu matsala sai Allah ya raba da kansa yace tilka hududullah wannan dokokin Allah ne saboda haka abita mana ai ittabi'uha ina tilka hududullah tilka hududullah wannan dokokin Allah ne mubtada ne ko khabar ne khabar ne ina a ta yi tilka din ya zama shine wato mu- a- mu- mubtada a ce tilka آه، اسم إشارة وهو مبني على الفتح في محل رفع المبتدا حدود الله ده ما غشني مرفوعي ne ko ko ah, shikenan shine amma kaga ba a faɗi wata natija ta wannan abun ba ai tilka hududullahi ittabi'uha wannan dokokin Allah ne ku bita ku bita ku aikata ta kuma gashi nan man yuti Allah duk wanda ya bi Allah wa haka ne ko wa- wa rasulahu yabu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa- wa- wa- haka ne ko yudkhilhu nara yudkhilhu jannatin yudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi aljanna wato ainihin tajri min tahti al-anhar wadda korama take kurara a cikin ta ita aljanna akar akarwa take amma qawaim dinta ne wato aka soka shi cikin ruwa kuma duk gurab din akan ruwa suke saboda a samu wato ainihin a, s- a, nutsuwa da sa- da sanyi wajen wajen ya zama wato ainihin latif ya zama wato ainihin daddada sannan kuma a samu graces wanda suka kewaye wato abu da sauransu dai in ka ga aljanna wallahi dallahi ba za ka taɓa saɓon Allah ba in kai- in kai mahan- in kai mai hankali ne in kuma mahaukaci ne kai sai ka ci gaba da yi saboda daɗin aljanna haka ma wuta in ka ganta ita ma ba za ta samu Allah ba saboda zafinta Allah ya kare mu daga wuta Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal saboda haka tajri min tahtiha al-anhar korama tana kwarara a cikin ta ruwa ne baka ga in bature ina so ya ji daɗi ba sai sai ya zo gindin gindin ruwa in kuma ruwa ya tafi- ya tafi da shi shikenan amma wannan ai ba na tafiya da shi bane na na Allah ne min min Allah aljanna tana kusa da Allah tana kusa da Allah Allah kuma ba shi ne za ka ga ah, wato ahal janna sun je ganin Allah ba an ba su wata rana su yi su ga Allah سترون لا سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر kuje gan shi in kaga Allah saboda kyansa da sansa da kake yi wallahi ba sai ka kasa tashi wanda ba abin da yake shi kyau kyakkyawa ne Allah kuma ba na dinare bane ba na azurfa bane ba na kaza da kaza bane amma dai Allahu jamil ya bi duk wani abin da zaka kalle shi ka ji dadi ya fi shi Allahu Akbar ka kasa tashi sannan shi ne aka ce lillazi na ahasan alhusna wa ziyada alhusna aljanna wa ziyada ganin Allah amma ibadiyya da wayansu daga cikin mutazila sun ce ba za a ga Allah ba saboda Allah saboda sun ce la- Allah ya ce la tadrikul absar wa huwa yadrikul absar eh a eh, a- a duniya ba amma manzo Allah ya ce satarauna wannan sin din ai ai an- annabi da ya ba mu labari kuma za mu gani insha Allah za mu ga Allah San- sanar Allah jaharatan insha Allah ba wayannan wanda suke cewa arin Allah jaharatan ba wa man yata'adda hududallahi duk ko wanda wa man ya'si Allah duk wanda ya saba Allah wa yata'adda hududahu yake saba wa Allah wa yata'adda hududahu yake tsil- tsallake dokokin Allah ya raba gado ba daidai ba ko bai san inda ake raba gado ba ya raba ko ya raba dan shi alƙali ne ya kwashe wani abu idkhilhu nara Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha wannan khalidan me a a a- a- aina abadan nan a wai fasara a ba wai ma'anarsa a nahawu nake ne me khalidin khalidan fiya hali ne ai hali kaunihi khalidan fiya wala hume azabun muhin ina da azaba mai wulakanci duk duniya ba azaba mai wulakanci irin a saka mutum a wuta kuma jefa shi za a yi ba an aljanna ba da za a ce mu shiga a aje jefa layun bazanna annabuzu ka san annabuzu shine ka ka kwashi abin da ka kawai kai haka ka kwaso ko ka ji ka wa- ka watsa to shine annabuzu haka za a yi mutum ba ku dan kaje Allah ya ce islauha su shige ta ai sun ki shiga wasbiru za a saka su a durkushe wato watsa su zai Allah ya kiyaye mu da wuta Allah ya kiyaye mu da wuta in Allah ya yarda za mu tsallaka can gobe za mu tsallaka ɗaya kalalar don mu fahimce su sosai ka san wannan wani wani irin kalala ne wannan kuma wani irin kalala ne don ka da ka je ka haɗa su waje ɗaya don haka Allah ya ware saboda muhimmancinsa Allah ya ware su kaga wancan kalalan da zamu karatu kamar 'ya'ya ne haka suke haka za a raba wasu su gado kamar iya kamar inda mutum ya bai yaya amma kuma ba yayansa bane saboda shakikai ne shi shakiki kamar ɗani in Allah da zamu zamu yi zamu abin nan zamu zamu kasa shi gobe in muka zo shi zamu yi kalala inda sauran lokaci mu sake dawowa akan wal muhsanat ne ko muhsanat sai mu ci gaba insha Allah amma dai kalalan nan ya kamata da lokaci bai kure ba da shi zamu karanta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu addini Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilma abinda muka faɗa Allah ubangiji daidai Allah ya ba ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana innahu sami'un qaribun mujibud da'wa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin wa subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin